إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke karkada a birnin da magaram yau muna ladi sha hudu ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha tara ga wata na shidda shekara dubu biyu da goma sha shidda muna cikin tafsirin suratul ma'ida a darasinmu na jiya mun tsaya aya ta casa'in da ɗaya ta wannan sura suratul ma'ida insha Allahu kenan yau za mu tashi aya ta 92 wance gome tara da biyu ta wannan sura suratul ma'ida bismillah al-rahman ibrahim ibrahim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين نعم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذروا الله سبحانه وتعالى yana umarni ga masu imani na biyayya ku yi da'a wa ati'ullah wa ati'ur rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo na Allah wa hadaru ku yi hankali ku yi hattara game da mi game da saba ma Allah da manzon shi nan kenan umarni ne kurin mutsalaki da'a ga Allah da'a ga manzon Allah kurin ido rihe inda Allah ya ce manzon Allah ya ce kurin zaka aikata an ce da'a kenan bin abinda aka ma umarni na yi ka yi na bari ka bari alƙashin ɗa'a akwai umbin umarni kuma akwai barin hani alƙashin wannan kamar cikin malamai yana ga usaimin ne ke kawo wata mas'ala da take shafa mutane a yau wanda ta saba ma halin sahabbai managarta wanda Allah ya yaba mutum zai ji umarni na Allah ya ce ayi kaza ko manzon Allah sallallahu ya ce ayi kaza sai ka ji iya cewa to wannan umarnin wajibi ne ko mustahabi ne ko sunna ko ka tsaya neman wai sai ya nemi matsayin wannan umarni da aka mishi da ce wannan ba hali ba ne bane mai imani wani binciken degiran lokacin jin umarni ka tsaya kana wani wawanne ne wani mataki ne ko kuwa Allah subhanahu wata'ala ya haramta abu wani hannun makaruhi ne ko haramu ne ko kaza ne halin ya ce sahabbai kurin idan Allah ya ce kaza za a yi kurin za su yi ba wani binciken wani farilla ne wajibi ruku kurin aka tawa take to wannan shine halin mai imani idan manzana sallallahu alaihi yace kaza za a yi ba ruwansa da tsayawa ɗayan biyu yayin na matsayin shi kurin za ka aikata to wannan shine halin mai imani haka idan Allah ya ce ka ayi kaza ya hana kaza kurin mai imani kurin zai bari ba za da bincike ma wannan wani matakin wannan hannun wani mataki ne na farko na haramu na makaruyi ne wannan kurin za ka bari kurin illa inda yan wa irin wannan abin ke zawa na maganar ƙarhin abin wajibi ne mutabi ne kaza kun san yan wa wani mu sani wasu na tsamma wasu ma na cewa a da mutum muna rawai an cewa farilla abinda Allah ya faranta sunna abinda manzo Allah ya ce ayi mustahabi abinda malamai suka ce ayi duk wannan hira ce yan uwa magabata Allah shi kansa da gauta musu sun yi maganar farilla ko mu ce rukuni ko a ce mustahabi ta wani mataki wani lokaci a nan sallah sama zai ambaci kaza ya ce rukuni ne in ba shi ba kaza ko ya ce babu sallah in ba kaza ke wani ke ya bashi ke ya bashi ke matsayi na rukuni wanda in ba shi babu ibada abin da annabi wata ran yayi wata ran bai yi ba ko yana yawan aikin amma wata ran bai yi ba tana abin wajibi ne ko ku a yayi abin da ya bari ga misali za a sallah misali ya bar zama na farko da ya bari sun ga ya gyara sallah da yin yin sujo da kabla salam da shi aka gyara irin wannan ne magabata suke zama su ba ibada matsayi na farilla mustahabbi kaza ko ka haramci ne a ce wani haramu ne a ƙayyar ko a ce makaruhi ne duk wannan su suke riba abin daga baya ba wo ba can ba aka zamna manzo Allah suka ce ga farilla ga mustahabbi a daga baya aka zamna aka yi su wannan aiki na malamai dan aiwa menene a ina wannan abin yake ba ake buƙatar wannan mas'ala ta magana wajibi magana ta rukuni ko mustahabbi wannan misali ibada an ce mai kaza misalin fatiha an ce in fatiha an ba sallah ba fatiha sai na bar fatiha a sallah sai na man tambaya na bar fatiha a cikin sallah to kaga anan matsayin zawa farillan a abin da ka bari idan farilla ne ko mace rukuni anan sallah ba bita anan ya maka hukunci da ya binciken matsayin abin da ka bari a na bar zama na harko a sallah a me zama harko zaman harko wajibi ne amma an bari ga abin da ake kenan a nan ne irin an kashi ga wani hali a nan ne magana take zauwa take wutarwa wannan umarnin farilla ne ko ko mustahabi ne a inda ka shiga halin bari ko ta zaruwa da gito a nan ka bincika eh idan farilla ne kenan dole ya yi ko a rama daga baya in mustahabi ne ba dole bane ya wuce kenan a irin wannan wurare ake kawo hukumcin a nan ne aikin sai ke zauwa amma ba kurin ba kaji umarnin Allah ko manzo Allah ya ce ayi ka shiga da binciken matsayin abin ka yanka yanka a kurin ka aikata aikata umarni kurin kuma ka bar hani wannan shine halin sahabbai shine halin masu imani bin umarni da yin umarni da barin hani shi yace atiullah wa atiullah wa atiur rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo ko mun ce da'a akwai bin umarni da barin hani yace wa hadaru ku yi hankali mana ku yi hattara da barin da barin musu da'a da saba musu kenan ku yi hattara fa in tawallaytum wannan umarni da Allah subhanahu wata'ala yayi ga Allah ga manzon shi kuma ku kira masu imani ku yi haka ya ce idan kuka ba da baya kuka ƙida'a ga Allah ko ga manzan shi ya ce to fa'alamu ku sani inda ba ku sani ba innama ala rasulina albalagul mubin abinda daman ku ce kun wa manzo tsiya kun sami rashin sami fasinji bisa mutane ba ko rage mai jama'a a'a daman abinda kurin fa'alamu annama ala rasulina albalagul mubin kurin ku sani daman abin da yake kan manzon mu kadai ma'ana kaman kace babu wani abu akan manzo mu manzon da Allah ya ko kan manzon mu manzannin mu ko manzon mu sai albalagul mubin kurin isarwa tablighin ya isar da sakon Allah ya bayyanar da abin da Allah ke ne gare ku magana bi rishin bi ta rage gare ku shi aikin shi da yake kan shi an ɗora mishi ya tsarki magana kin yi wani daman kamar yadda sunnar Allah yana aiko da manzanni wani manzo ya sa a mabiya in al'umma mai alkhairi ce mai rabo ce sai da ga manzanta amma idan mara rabo ce sai ta waye ba manzan ba ta matsiya kan ta matsiya abin kan ta kare ke da'a ga manzon da'a ga Allah ga manzon Allah alherin kanku ne zai koma Mara- masu rabo ne ke amsa kiran Allah wanda ba su rabo zai wa'azin ya kare bisi ba imani to su cewa dama aikin shi ba a ce ba sai ka matsa ma kowa sai ya imani kwanar goke ma zai ma tambaya na turo ka zuwa mutum miliyan kaza ka zuka imani baka yi aiki ba kana kima mutum mai siyo a nan duniya a shaka wanda ka je yan gari kaza ka samu kansu ya je ya ya ka samu ya ka samu kan mutane a ce bai ba aiki tunda aikin da aka tura shi bai samu bai samu jama'a ba kamar da mun aikin sanin a siyasa dan siyasa zai dauke ka ya baka kudi miliyan ka ka je kauyen ku kai ta propaganda dan an an zo zabe ya ga ƙuri'a mai yawa kaga dan siyasa idan ba ka miliyan ka ya tura ka garin kace kana kana za ka je garin ku sai kai je kai kai aka zo zabe aka zo qur'a sai ga baka samu qur'ar kirki ba kaga dai kai dai baka samu tsaurin shi ko mukamin ake bada kare ba zai baka ba sai ma ce ka tuje shi to shi na Allah ba haka bane shi aikin manzo abinda yake kan shi kurin isar sa Allah wannan bayi na Allah ne Allah ya ma kowa shirye- mai shirya Allah ya san mai shirya ya san mana shirya shi aikin da ya ba manzo shi ne isarwa iya wani manzo idan ya katari wannan bayan masu rabo ne suna cikin wanda Allah ya rubuta ma rabauta ta yasa amsa kira su taimaka ma wannan manzo ya isar da sakon Allah idan ba su rabo sai ta waye su kiya sai wannan shine matsayin ba magana muna magana manzanni an zuba manzanni haka matsayin duk masu da'awa zuwa ga Allah yake aikin mai wa'azi bayani isar da saƙon Allah yadda ya dace a isar wannan al'umma taku wannan gari idan mai rabon shiriya ne su amsa kiran Allah don kiran na Allah ne eh kira na Allah ne littafin da Allah ya yi ko shi ake kira saƙon da manzon shi ya isko shi ya iso ya ya zo da shi shi ake kira a koma a jaddada kenan dukkan mai wa'azi na Allah damin kira yake ba zuwa gare shi ba kira zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzon da Allah ya aiko a bisu kenan shi ma ije wani abin yake jaddadawa kenan wannan halin mutane guda ne idan kai mai wa'azi kai wa'azi kasa da wa'azi naka ya kare Allah zai saka ma sakamakon kira da kai ko da ko bai yi imani illa duk da an san maganar samun wani kamasho na biyu idan sun amsa kira wani abu kamasho daban amma kai aikin ka ka sabke farilla kuma baka Allah zai baka ladan isarwa wannan kun bayi daman na Allah ne ba naka bane ba shi ne su shi ne su hannun Allah da haka ce kenan fa'in tawalletun fa'alamu annama ala rasulina balagul mubin idan su kun ba da baya kan wannan kira kusan da cewa manzanmu ba abin da yake kan manzanmu sai isarwa bayyananna dalla-dalla ya ce laisa allallazi na amanu wa aminu salihatu junahun fi matsa'imu ya ce babu wani mana ɗoke laihi ne allah ke ɗoke laihi ga waɗanda suka yi imani da aiki na mewa mewa kana ruwa ta inganta ga cikin bukari abinda yake sahabbai bayan sabkar wannan bayan da muka yi na sura ko ayoyi na haramta giya to yi suke tunawa akwai suwa ne suwa ne sun sha giya sun yi tilif suka mutu wasu ma sun mutu a uhud kuma sun sha giya kuma ga an ce ga matsayin giya to shine Allah ke maganar ليس على الذين آمنوا وعملوا سالت جناح فيما تعموا باب ليه ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari babu laihi babu junahun a kansu babu laihi a kansu ima mu cikin abin da suka riga suka ci abin da kenan suka sha abin da ya huce na baya idza mattaqu wa amanu inda sun ji tsoron Allah nan a ce nan ba tsoro ba na takawa kamar da sun nake cewa nan takawa in sun kiyaye sauran abin da Allah yanzu hani yanzu kira idan sun kiyaye abin da Allah ya haramta musu sun yi imani sun yi imani sun yi aiki nagari sun matakau kuma nan suka ci gaba akan waccan takawa ta kiyaye kiyaye abinda suka bari na haram da Allah haramta suka ci gaba kan wannan hali nasu wa amanu suka yi imani nan cewa magana ta imani nan a ce dama imani ci gaba akan imani da mutum zai imani gaba ta wuce ta wuce zai yi tsoron Allah kuma daga bayan mutunce nan magana takawa magana imani ya ce kowace magana tana wurinta kowace imani na takawa ta warko barin abin da aka haramta ta biyu ci gaba akan idan ka haramta ba sa maka a wani lokaci ka zo kuma ka halitta a ka haramta abin da aka haramta ka haramta kuma ka ci gaba da rayuwa kan haka imani da kai da warko kuma ka lazimci wannan imani har koma zuwa ga Allah yace takawa ta ƙarshe sun matakau magana takawa ta ce ce zan takawa ama jin tsoron Allah kuma gaba ɗaya a jumlace yace takawa ta uku dan ta takawa uku ta zo ta wannan takawa ta uku sun matakau wa hasanu takawa ta uku take nan nan takawa ta a jumlace an ce takawa kenan a same ka a dukkan abin da Allah ya ce za ka aikata kuma abin da ya haramta ta bari bin umarni da barin hani shine takawa ta ƙarshe kenan kenan wannan halin Allah ce wanda suka yi suka yi tsoron Allah suka yi imani suka yi aiki na gari suka cika wajen tsoron Allah suka yi cika da imani kuma suka yi tsoron Allah wa ahsanu suka kyautata aiki wallahu yuhibbul musinin Allah iya san masu kyautatawa na na musinin masu bautar Allah da ikhlasi kamar Allah na gaban su Allah sama a cikin layin
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله تناله أيديكم جماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام نعم يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم يا قوم إيماني الله زي جربيكم da wani abu na harauta wanda za ku iya kamawa da hannu ko ku daga kun jefa mashi za ku iya samun stubus ɗan wani menene a musulmi balle an ci a shekarar hudabiya suka hoto daga madina zuwa makka a shi ne allah ke gaya musu da magana za ku samu jarrabawa ko kawar magana tana kusa duk wanda ya mutu cikin aikin hajji Allah zai jarrabe ku yanda bayani ya gabata ashabu sabt Allah ya jarrabe su an haramta musu farauta ranar sabu amma kuma su aikin su kenan aikin masu farauta ne cikin ruwa masu kamun kihi ne yan kamun kihi ne radda ba su farauta rasu budu sai kihi ya zo ya cika ruwa ko ina ya kama da hannunka tabbas ban kirin sama ruwa amma haramu ne a yi to su waɗancan su fi jarrabawa mun ji labarinsu sun yi tawili na haramta wannan abin da aka mutu na dabara ƙarshen lamari allah ya la'ance su an shayin su birrika to su ma musulmi kuma za ku samu wannan hali allah zai jarrabe ku a cikin wannan tahiya ta ku cikin daji zuwa makka da abin warauta tubus zomo barewa abu da yawan rota zai zo tabbas za ka iya kama da hannun gabe gudu don jarabawa amma haramu amma zai zo kusan ka ga barewa tabbas eh ga zomo na'am muna magana bayanin na yanda Allah subhanahu wata'ala zai jarrabe ku da abun warauta wanda tabbas za ka zo ka kama ba tare da wahala ba shine Allah ya ce labilwannakumullahu bi shay'in min as-sayd Allah zai jarrabe ku da wani abu na farauta tanalu aidikum hannunku zai iya kamawa ware ma hukum haka mashin zai iya taɓa wannan abin ya kama ba wahala ya halabe ya soke ba wahala wannan kenan a cikin wannan tahiya za ku samu haka to nan ki ɗarɗe mu kashe ku yi hankali kenan kar ku yarda ku shiga wannan tarko na warauta wadda aka haramta muku ليعلم الله من يخافه بالغيب Allah subhanahu wata'ala yayi wannan hukunci yace dan Allah ya sani na ilmin zuhur Allah ya bayyana a gane wanda yake tsoron Allah a fake ma'ana ko da ba kowa a gane mai tsoron Allah na gaskiya kamar Allah ke cewa innal ladina yakhshawna bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir wanda suka jin tsoron Allah bil ghaib ma'ana ko da kai ɗaya ne ka san Allah na ganin ka ba za ka keta hurumin Allah ba suna ko alƙawalin Allah na duk masu tsoron Allah bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara da lada mai girma kina Allah ya muku wannan jarabawa ta zai jarrabe ku da wannan abun harauta a tabbas ba wahala dan ya san a bayyanar man yakhafu bil ghaib wanda ke jin tsoron Allah a fake faman itada ba'da zalik duk wanda ya yi shishiki ya ƙetar iyaka ya yi harauta bayan wannan bayani bayan haramtawa falahu azabun alim yana da azaba mai tsanani sakamakon yin wannan harauta da aka hana ku duk wanda ya yi bayan wannan hannun Allah shi yana da azaba mai tsanani kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya kira ya yi wallazi na amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku masu imani kar ku kashe warauta kuna cikin harami magana kenan amma baya bayani ya gabata ana kashe warauta amma kuma za ku samu jarabawa ta samun warauta ta ba wahala yace wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe abun warauta iya cikin harami da gangan fajaza'uhu mislu ma qatala min an'am sakamakon da zai bada daidai abin da ya kashe na cikin dabbobin gida na ni'ima misali sabai sun misali in ka kashe barewa ka bada akuya cikin garan dabbobi in ka kashe jimina ka bada raƙumi in ka kashe kura ka bada rago kasan kura ita ana harauta ta ita ma kan harauta ce kura muna ɗauka mace haram kura ba haram bace ba ita ma cin da ake kura halaka ce ina ta su da sai mutu sai ce sai duwa kura ita ma kan kan ita ma harauta ce na ce kamo zomo da barewa haka ce kamo kura a yanka ce halaka ce kura cikin ruwa ta cikin cikin sunan abi dawud akwai hadisin jabir cikin sunan abi dawud da ya tabbatar da haka annabi tabbatar mai da sayyidin huwa kura harota ce cikin sunan abi dawud haka cikin imam garin albani ya tabbatar da waye kenan kura ta ma abinci ce to kenan kura ce ya gaba da ka kashe kura ya gaba da rabu to wannan duk da din shi nasin qur'ani dai ya hana sai ce yi wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe abun harauta da gangan fajaza'ahu mislu ma qatala min am he ba da daidai ya zo adiba abin da ya kashe sai biya a cikin dabbobin gida to yanzu ya za a gano ya za a gano daidai abin da ya kashe shi zai diba ya bada sai Allah ce ya kun bi zawa adalin minku a cikin musulmi za ka mutane adalai mutanen kirki guda biyu sai su ce ta wannan abin da kashe him diba zomo ne ya kashe a me kamata a zomo a diba kamacin zomo za a bada a barewa ce me zai bada don malamai suna magana a za a diba ma zamani zuwa zamani akwai a wani zamani misali barewa ta yi karin akuya kudinta eh za a diba kenan valarkin abu shi dai a nan kenan akwai wani zamani za a diba wasu wasu mutane mutane kiki masana addini guda biyu adalai ya su ma hukumci me ya kamata ka bada sakamakon kaza daga kashi tunan yace hadayan baligal ka'aba za a ba da zaka bada abun hadaya dabbar da zaka da zaka da tawo kanka za a kai ta Ka'aba ma'ana Makka harami bayan ko bayan ka cikin Makka ba cikin Ka'aba ba a yanka nan ma'ana za ka yi ta harami can za a bada a kai a yanka ta a can au kafar ta'amu masakin ko kuwa ka yi kafara ta ciyar da abin da miskinai au adadu zalika siyama ko kuwa kididdigan wannan na ke ishara shi yadda ka yi azumi yawan miskinai da zaka ce da su nan malamai magabata cewa kamar da usaimin ke cewa a nan a zahirin ƙur'ani nassin bai ka ba ƙarara na maganar na maganar abincin za a ce yawan abincin da an za a yi kiyasi azumin nawa za a yi illa magabata akwai manganu a wajen magabata kan matsala sai samu sabanin magana yanzu anan cayi kai kafara ta ce da abinci illa nan abin da yake tabbatacce mai kari nan na akwai ikhtiyar akwai takayir wannan abin da Allah ya jero ko ka ba da dabba da ta kama ka ko ka yi kafara ta ciyar da abinci dimna magana sakamakon wani abu da ka kai warauta cikin harami a cikin aikin haji to wannan abin da da ka kashe yanzu ya aka baka zaɓi in ma a jiba dabba daidai dabba da kashe sai ka saya a je a yanka a ka'aba a makka ko kuwa wannan dabba a mata kuɗi ka ciyar da miskinai daidai yaunin wannan dabba da ta kama ka miskini nawa za a ciyar a yi kuɗi ko kuwa a miskinin da za ka ciyar kana iya yin azumi kan bacin ciyarwa sai wani ukun ko dabban ko cesuwa ko azumi nan kana da zaɓi to yanzu haddade shi dabban za a samu masu hukumci guda biyu to wani dabbai matsayin dabba kaza ce to akwai dabba da babu irin ta ko ce a mata kuɗi sai a mata kuɗi ko a ba dabba yanzu ba dabba za a bada to sai a yi sayin wannan dabban inda za a saida ta nawa za ta yi eh za ta yi jika biyar jika goma to yanzu jika goma miskini nawa kina ya yawwa wannan jika goma sai sai abinci in aka sai abinci wannan shine kaida abinci za a saya da kudin dabba inda babu dabba sai sai abinci to wannan abincin shine malamai ke saba za a raba mutum ko mutum muti ko kuwa za a ba mutum guda rabin sa'i muti biyu kenan dan nan duk yasi na magabata kan wata mas'ala babu nasi sai zai ka abun babu nasi marfu'i kenan za a ba da za a ciyar da muskini da kudin da aka yi na dabbal za a ce abinci araba to mushkila da ake samu a nan da aka ce ko ƙididdigar azumi a adadin zalika siyaman nan ƙididdigar muddin da za a ce adadin muskinin za a ce kai azumi yawan wani muskinin to nan ne yanzu za aka ce mutti mutti za a ba da ka kashe misali barewa a mata kudi jika goma jika goma nawa za ta siya tiyar da za ta siya sai aka yi wa jika goma aka sai hatsi da jika goma mutti nawa ne kaga a ce sai ka yi azumi yawan wannan yawan hatsin wani adewa ne in mun ɗauka mutti mutti ne ke dan mutti ɗari yayi to nan malamai ka ce a nan ake koma kun baya tana ba na kiyasi to tun da gaskiya azumi na ibada iyakar arziki ƙololuwa a ibada duk addini sattin ne sai to bakin sattin ba karawa tunda dai ba azum ba inda ka azumi zo saman sattin daga ka fara sai su da bakin sattin to dole uwa ne kiyasi ne aiki na magabata inda yan uwa an zamu ba kan wahala yanzu anan aikin hajji mun yanzu a ina ma zaka ga barewa kai da kai ma kan kan barewa kaman kaman abu ana kakkare ka a warawo ana kakkare ka tun daga madina an hoto har makka ba a sakin ka ba a baranka ana kilga fuskokin ka ana banka a akuya a cikin a akwai a cikin mota haka ji muku ina ma zaka baka samu dama kace barewa ko baka zo yanzu dan abubuwan da wanda ya kama sai mu tsaya yanzu mu yi kiyasi nawa ne jika nawa ne mutu nawa ne shi dai Allah ya bada labari za a bada adad kiyasin daidai dabban an akwai ka bada wani dabba in babu ka bada kudin ta a ciyar da abinci in ba abinci a yi sayin azumi nawa za a yi kenan a nan lokacin da an da abin ya kama sai mu tsaya mu zama ga azumi nawa kamata ka yi za a lissafi na muddi ne wane ne wani inda abin ya zo ne ko za a yi sai mu tsaya zama kuma kan kibishi shahadi mu samu nawa azumi nawa za ka yi in ta kama tun da abin mai sabani babu nasi tarihi karara da ya zo daga qur'ani ko sunna karara illa maganin magabata wani su ce abincin da aka saya in muddi nawa ya kama za a lissafi yawan muddin haka yawan azumin ka dan na gaya muku akwai inda za a wuce azumi sattin nan suka ce sai a komo a tsaya tattinkin wallawa alam kine dai nan duk muna magana ne na farauta a cikin harami nan muna magana farauta a cikin hari kana cikin hu- a aikin haji shi ne ake magana an haramta maka kuma Allah ya za ka samu jarrabawa za ku samu jarrabawa kinan dabbal ba wahala za ka iya tabawa to in haka ta kama- ta kama za a ga abin da za a yi a diba dabbar da ka taba a mata kuɗi ka a mata kiyasi ka bada ka sai wannan dabba daidai ita in rago ne in turkiya ne in menene ka bada kuma in babu wannan a ciyar da ko wannan ko a ciyar da abinci a ciyar da miskinai abinci ko ko a yi azumin yawan miskinin za a ciyar da su ya ce le zuka wa bali amri an ɗora wannan kafara ga wanda ya warauta don ya ɗanɗani sakamakon al'amarin shi da aka hana shi na farauta a cikin lokacin haramun aikin haji don ya sha wahala don ɗanɗana mai uquba ɗan wani maganar cewa ai ya ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe wannan abun farauta da gangan jamhur na magabata na malamai suna kan cewa a nan al'amid wal jahil wal nasi kullu sawa kurin ko da gangam ne ko da mantuwa ko da yaci kun sai kai wani kafara jamhura kan haka suke amma ibn hazm tala nasun qur'ani ya hodi qarara wa man qatala minkum muta'ammidan kuma yace nasi ne na qur'ani da sunna a wannan addini ba inda Allah ke kama ka da laihi akan kuskure ko mantuwa ya tsaya kan haka kamar cikin wannan cikin sunna sai cikin sunna na abu malik ya kama magana ta- baya kama maganar jamhur ya kama maganar ibn hazam wace amma ibn hazam ya an dogara da wata wasu madogara ta umar bin ana ga umar bin khattab ne irin su abdurrahman bin auf irin su ibn abbas daga cikin sahabbai akwai masu wannan fatawa kan cewa in dai ba da gangan bane baka cikin magana kiribin hadam iya da goyon baya ba haka bai bari shi gare ba dama kuma su an san bin zahiriya ne kenan a takaice gaskiya magana haka ne wani abun idan kai da gangan akan kuskure Allah bai kama wannan al'umma da kuskure da mantuwa da abin da aka matsa mata tilas ta yace afallahu amma salaf abin da aka riga aka yi wanda ya riga ya warauta kayan wannan magana Allah ya rangwame abin da ya wuce ba ya wuce amma ka tsara ya ce wa mal'ada wanda yanzu ya sake wannan lahin bayan yanzu doka ta zo an hana an haramta sai ka je kai ka taɓo kai to yanzu fahimtakimu Allahu min wannan shi Allah zai mai kamu na musamman na azaba tunda an gaya mai da gangami ‘yan wa'anan muna maganar harami saudiya ko mu ce aikin haji harami hurmi biyu ne akwai hana mutum farauta a lokacin harami na aikin haji kuma akwai hana farauta a cikin hurumin makka wanda ban ne zan iya zuwa misali in huta daga cikin makka zana madina ban da cikin hurumi ban da cikin harami daga makka na kayan sa daga ma zan ta- zan- zan ta misali madina a nan ina ya farauta ba wanda yana ne in dai ba cikin hurumin maka bane ba don maka tana da hudud tana da iyaka maka tana da iyaka kilo 20 nan nan 30 nan da ka dai haka take da iyaka wani shine hurumin makka kuma ko nan magana miƙati daban kenan idan ka wuce ga hurumin makka sauran wani zuwa madina in a ce zuwa zaka yi ba kai mai ba ba ba wanda hana ba a hana ba a shar'ance amma an hana a dokance ta hukuma dan a yanzu warauta ko a Niger dan an ka da bore kama kana warauta zo mu kama kaze wannan dan kare dabbobi daban ne dan kare dabbobi an hana farauta kuma nan an ka taba barewa kamar ka san gabai to wannan muna magana na shari'a wanda Allah ke magana ya haramta a cikin lokacin hurumi ne idan lokacin hurumi a hanyar Madina kana iya farauta inda akwai damali bangaren shari'a ba kai laifi ba illa a yanzu kasa kasa ce ta shari'a musulunci dole ka bi umarnin ulul amr dan san hana farauta wannan kuma daban da kan gare su ne amma a cikin garin makka ko da banda cikin harami haramu ne in yi farauta cikin hududin makka
bin dama daga nan misali zuwa mina kai zuwa zuwa mina zuwa arfa na- nan ban dama yi saboda nan saboda hurumin makka ne saboda hurumin makka bana yi ba farauta wannan shi na ke tayawon ta tabar ta tabar na makka ba abun sai su ne ba dan ba wai biciya wani aka aka taba da bata ciwa an kama ta bata da ruwa da ruwa take inda za ta bai take me da da ruwa take inda za ta ba har kowa da illa kurin laifi ne ka taba wannan ba tabara ba duk wani abun warauta tsuntsu ne zo mu da wani abu haramu ne ba ma magana kai warauta ka dan mai tsoro ma ka dan haka ka bashi tsoro ka tashi halayi ne haram ko su ba ba ba ba ta tsoro ta ba ta taba ta ta hurkita to ko ka hurkitar da warauta ta maka laifi ne ba ba tsoro ma ta taba da ba ba tsoro ma ka ba ta tsoro ma kai laifi ba ba ta tsoro kudin ka bar ta yanda take eh ba ruwan ka da ita eh kenan ita haramu ne tana cikin abin da aka haramta taba su a makka to wannan muna magana kenan wanda ke cikin gurmi ne wanda ya koma ya yawan rauta ba ana Allah zai mai ukuba wallahu azizun tuntuka Allah mabuwayi ne kuma mai tsananin kamu ne in ya kamu
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله وأن الله بكل شيء عليم نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم Allah subhanahu wata'ala ce an halitta muku farauta ta cikin ruwa kinan da aka hana farauta ga masu aikin hur- masu aikin haji waɗanda suke a saman ƙasa ne sai wani misali zaka ce to ina ruwan yake ai misali mutanen jidda jidda cikin tana cikin ta wuce miƙati kenan nan wanda yake cikin ruwa wajen iyakar jidda misali yana iya farauta a cikin ruwa a ita Allah ce an halatta muku saitul baha Allah halatta muku yin farauta ta cikin teku wa ta'amuhu mata'an lakum kuma abincin teku ma'ana kiyin teku na ta ta'am abin da gyara yake da hiki an ci nan iya ɗaukan cewa kenan hatta mataccen kiyi ta'am aka ce wanda heci kurum a gyare sun ce kiyi musulmin nama kenan wanda shi ne cikin irin abin da ake dogara hatta wannan ruwa da imam bukhari ka mutu bai makawo na abubuwa ɗaya cikin sabai wannan wannan abubata a wannan sahabin ya samu jagoranci na tawaga ta mutum 300 annan salama ya aike su wata muhimma wani aiki a gehin maliya za mu ce maruj shi ne kwamanda akin wannan sahabai mutum 300 kuma annabi ya ba su ya cikurwa guda mace irin bahu guda na dabino ya ce muna cikin muna cikin taima cikin tahiya har ta kai yanda abincin ya kare he da ta kai a wuni za a baka dabino ɗaya ka tamna ka dan motsa ka dauka sha ruwa kuma wata mission ce aka ake su wanda in a yau zaka fara cewa an ake mu ba babu salar babu wa kudi babu zaccen kudin mission kaza ta wanda ke zamu ake Allah bari mu sai gida ma ya fara magana ya fara faɗin bakan magana kuma ce ya tawaye gaba daya a'a aiki ne aka aike su kuma babu abin kurin abin da aka mallaka a basu ya ci kurma haɗe ta da biyu ko mace ɗan bahu ɗaya mutum ɗari uku abu bai tafi jara ne wannan sahabi suka kai sun kure suna cikin wannan halin komi ya karab kuma suna tahiya sai ga wani katin kifi a gwamnati katuwar dabba a bakin ruwa a mace to su kuma gashi da yunwa kuma dabba a mace ce kai mu kurin abinci ne kurin tunda muna cikin matsala kurin to su dai suka tawilin su a lokacin nan kurin suka hauta dabbacin katuwa su ɗari uku ce wata ruwa ya da suka yi wata guda a wannan wurin mu ci kitse da kitsan aka yi tulunan kitse da nama a yi marge yace mu ci mu sha yadda muka yi kiba shi duk marami ya zata duk marami yace ana muka maido jikin mu yace muka yi kiba muka tsare kun misinkin mu yace yanzu muka dauko da marge da saura yace da zamu tayi dan ka san girman dabbai yace na dauko mutum goma sha biyu kusa akwai ruwaye ruwa da akwai abu kala akwai musulmi yace mutum na dauko kokon idan kokon idan dabban idan ta kurin kokon ido yace mutum goma sha biyu kusa akwai ne yace suka zo suka zamana a kokon idan dabbar sha biyu mutum ko sha uku suka zamana kuna a kokon idan ta kokon idan suka zamana ido daya wata kaso ta kasa kama a cikin ruwa da ma ya girman dabba ya ce kokowa da ta idan ta ya ce na ɗauko ƙashin haƙarƙari guda ƙashin haƙarƙarinta ɗaya na ɗauko na aiji na zo da raƙumi da mutum a sama ya wuce ƙasa ya wuce kuma bai taɓa bai taɓa bai taɓa mu wasu dabbobi suke da girma ko an zafa dawa ko an zafa ba ibin inda ya dabba mai girma kamar ruwa kashin haka garin tsaye ne ya ajiye kashin haka gari ya ajiye a ƙasa raƙumi da mutum a sama ya fita ƙasa ya wuce balan kimi wani zai suke balan wa don ta yi balan ta yi balan su ta ma a cikin roda mashi mai girman dabba eh to a wancan lokacin bayyana wala wala kenan wannan abin shi abinci kenan abinci ne Allah ya sa mutane a cikin ruwa irin shi ne kenan dukkan abin da ya mutu a saman ruwa kan abinci kenan nan haka sabu ce ya rasulullah mukan shiga teku za mu shiga da ruwan shan mu ruwan mu kaɗan ne idan muka ce mu sha ruwa za mu kishi ruwa za mu iya arwalla da ruwan teku yace huwa ma'u hillun maitatu huwa ma tsahurun tsahurun ma'u hillun maitatu annabi ai ta ruwan ta daban teku ita daman yace ruwan ta tsakakake ne kuma musan shi halaka ne shi ta am kenan abincin duk dabba dabba ruwa halaka ce ko ta mutu bai shi da tabbata da bukatar cewa sai an yanka nan kenan yace an halitta muku sai durbar yin farauta a cikin ruwa amma kuma wata amuhu mata'allakum abincin ru abincin abincin teku kiyin da sauransu abinci ne gare ku wani sayyara haka da duk dan bulaguro ya dama ya guziri ya tafi da shi ko da kamar da cikin ruwan wa hurrima alaikum saydul barr ma dumtum huruman amma a lokacin guda Allah ce an haramta muku farauta ta saman kasa shi albar albar shi ne saman kasa doron kasa albahar saman teku kenan ita farauta ta albahar halaka ce ko daga masu hurmi masu cikin aikin haji amma a saman a saman ƙasa shine aka haramta musu yin farauta wa hurima alaikum saydul bar ma dumtum hurman an haramta muku Allah ya haramta muku yin farauta ta saman ƙasa mutuka kuna cikin aikin haji na aikin haji lokacin da ka sa harami kahin ka warware ba kuma da ta aikin haji ba a zan iya tafiya haji na wani marhala na kare na sabci ina cikin garin haji ina garin saudiya garin maka aikin haji amma banda cikin hurumi eh a nan a cikin garin maka ne ba na yi ba don hurumin maka amma idan na huto zuwa misali zuwa madina misali zuwa madina ko na huce hurumin zuwa jidda in ta kama ne ba calaki ne tunda iyakar hududun maka jidda kilo ne shine da bai yawa da sauran kuma cikin ba cikin haramin ba cikin iyakar maka bane ba zuwa jidda yace wattaqullaha allazi ilayhi tusharun sai Allah ya magana cewa ku ji tsoron Allah wanda Allah zuwa gare ku ne za a tattara ku a tada ku dan hisabi Allah ta mace ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-haram qiyaman lin-nas wash-shahr al-harama wal-hadaya wal-qala'id Allah subhanahu wata'ala ya sanya Ka'aba ɗakin Allah mai alhurma ƙiyamar linnas don gyaran al'amarin mutane wuri na mahaɗa ta amfanin mutane wannan wuri ɗan uwan Allah mai alhurma wanda haka hadaya ta dabbar da za a kai a yanka a makka ko a jahiliya tana da alhurma wanda yake kan zama ba ta ba shi kun ba ta ba ta
haka duk dabbar da aka rataya ma cewa ta aikin haji ce ita ma ba a taba ta Allah ba wannan abun wata alhurma ta musamman ko a jahiliya suna da alhurma makka na da alhurma duk dabbar da za a kai dan hadaya suna da alhurma haka duk dabbar da aka sama alama ta aikin haji tana da alhurma zalik wannan bayan da Allah ke muku li ta'alamu anna la ya'lamu ma fis samawati wa fil ard dan ku san da cewa Allah komi mana shi ke san yadda komi hatta bangaren warauta bangaren kaza Allah bai bar komi ba dan ku san da cewa Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai kan shi ke san yadda komi komi na rayuwar ku Allah tsara Allah bai bar komi ba eh bai bar komi ba ya ce wa annan labi kullu shay'in alim kun kusan da cewa Allah bayan cewa dan kusan da Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai kuma kusan da cewa Allah masani ne iyar cikakken sani game da komi wa annan la bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komi yace ilmu اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون na'am i'lamu anna allaha shadidul iqab kuma wa anna allaha ghafurur rahim ku yi sani bai cewa lalle Allah mai tsananin ukuba ne in ya kamu yana kamu mu- mai ƙarfi iya da azaba mai ƙarfi kuma a lokaci guda wa anna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne Allah ya tsara da komai idan ka bi shi ka bi dokokin shi zai ma gafara ko da ka taka in ka taka dokar shi baka tuba ba yana da kuba mai kari amma duk da ka taka dokar shi ka cancanta amma kuba amma idan kuma ka tuba zai gafarta maka ba gawara kaɗai ba ya gafarta ma kuma ya ji kanka saka cikin ramar shi dan shi anan hikima Allah gafur rahim Allah kai laifi wallahinka ya cancanta amma kuba yanzu ya gafarta maka kellayin da kai ba ka maka da shi iya wa kyale da shi kira ba gafarta an gafarta maka to a lokaci guda kuma zai ma rahama ya gafarta maka ya saka cikin ramar shi wannan Allah kaɗa ke da dodon siffa shine mai gafara kuma mai jin kai gabanin shi kenan kai hankali kai tsoron Allah ma ala rasul illa al bala kuma shi manzo na Allah ba abin da aka dora mishi wanda yake wajibi kan shi wanda idan bai yi ba za a tume shi ko a kama shi da laifi isarwa kura idan ya isar ta rage gare ku ko ku yi ko kar ku yi aikin da yake kan manzo isarwa kura ba wani abu a kai shi bayan wannan ma'anar rasulul balagh ba abin da yake kan manzo sai isarwa nan mun san asali farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah haka kuma kai ma mai wa'azi aikin ka isarwa ba abin da yake kan ka bayan wannan wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma takatumun kuma shi Allah ya san abin da kuke bayyana rawa da wanda kuka bayyana da wanda kuka ɓoye ba sai an ba Allah labari ba shugabannin duniya suke bukatar yan rahoto yan leƙen asiri don su gaya musu abin da aka ce musu ko za a musu ko abin da wane ya yi ko ma'anar duniya wa shugaban duniya zan iya zauwa yawan misali yau lamarin siyasa zan iya zauwa in yi ta hidima kan wata farti a nan da magaram iya shugaban farti bai sani ba amma shugabannin nan sun sani ina ta hidima ina ta hidima kai kaddara ma sun sani shi ma ya sani sai ka ga ɗaya rana wani za shi daga nan ya soke ka a wajen shi duk abin da kai kayi a banza duk abin da kai farti hidima ka tabbata ne shekara nawa kuka kawo farti kuka wane ne kuka farti kuka ta hidima sai ga tsakar rana ko tsakar rana sun ture ka eh ka zama banza ba kowa ba kai a banza amma wani dadin Allah lamarin Allah ba wa arun Allah ba ba makala ma ba a zuwa a gama ka da Allah shi Allah ke nake sabanin shi zaka mutum mutum kama Allah idan kama Allah shi Allah ba zuwa gama karshe wani bai san ka da ya tsane ka iya ma bakin ciki ya ce gama Allah wani wani kaza yake Allah kaka so shi eh ko kaka bashi rahama ka Allah ba ma Allah haka nan sai ma yanzu mutum yake wahala a duniya kai ta wahala kan labarin duniya tsakar rana sai da adam sai bidirce eh kan maka ta mutu ba ya matsane ka ya zama da adawa kama amma shi Allah in kai ya sani amma kai kuma ya sani ba zuwa ce wani Allah ba wannan ba ka da kware Allah ka dauke shi ba Allah ba Allah da kware ne ba ga Allah kana dai na san gaje ce ma Allah wannan ba Allah ya ba wannan kai na kwarai ya da gare ka Allah ka ka amshe shi Allah ai wasu ta ai wasu ta bin Allah ke da dadi sa bautar Allah aiki dan Allah ke da dadi in dai Allah kawa ba ruwan ka ce taranki lai ka lau haka zuwa shi Allah zai mutu kai in tsakani ga Allah kai dan shi kai bakka wajen matsala rayuwarka ko da wani ya kushe ya bata ba san komai ba kai wanda kai dan shi ya sai amma na duniya a ba gani da yake bai san ba gaibu a iyawa an ma kaya mashi labari an ce kai kaza kaza he yarda dan bai san ba abin da ke boye haka mutum ya kama Allah ko yanwa yace shi Allah ya san abin da kuka bayyana da abin da kuka boye duk ɗaya a wajen Allah kenan mutum kokarin gyara tsakanin shi da Allah kura in kai ya sani in baka yi ma ya sani ba amma Allah kariya in ka kariya ma ya sani ci gaba قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون na'am kun nan ma Allah subhanahu wata'ala yana ba manzon shi umarnin ya gaya ma bayin shi dan dan adam so da yawa hadama hadama ta dukiya hadama tarawa take sa shi idan shiri ba ruwan shi da haram da halal kurin burin shi kun ya tara kurin a ce ya mallaka ya mallaki da yawa to shine Allah ya ta gaya musu la yastawi al khabith wa tayyib hal abada halak mana mummuna nan haram ba ta zawa daya wa tayyib da halak ba sa zawa daya yace kuma wannan walau a'jabaka kasar khabith ko da yawan haramkin ya burge ka banza ce yamma ba ruwa ta musulun annan sallar sallam iya buga misali da mahimmancin halak ko da kaɗanci inda ke cewa man ta saddaka bi idil tamaratin min kasabin tsayin in na tsayibin wala kamar na tsayiban fannan la ya taƙabbalu ha fayunan miha kamar yunan mi ahalukun faluwahu zuwa ƙashen da hadisa annan sallar ke cewa Allah su ba ce idan mutum ya yi sadaka idan mutum bawa ya yi sadaka da nema na halak wata mutum dabino daidai dabino ka ba da halak dabino ɗaya ka ba da amma neman Allah zai karɓe ta zai karɓi wannan domin ya ce amma wa da ya ce wanda ya ba da daidai dabino na sadaka ya ce min kasabin tsayib nema na halak ce domin Allah tsakakakke ne bai karɓar aikin da yake haramu ne kan bayan da za a yi na sakamakon sakamakon na halak idan ka bada sarƙa daidai da bino ɗaya Allah zai karɓi wannan da bino da bino ka bada ɗaya amma na neman na halak Allah zai karɓe shi yace fa ya riga girmama shi iya girmama shi yanda ɗayan ku zai samu ɗan dukushi sa doki sabon aihuwa kana tattalin shi kana tattalin shi har ya koma har ya koma cikakken doki ya ce haka Allah subhanahu wata'ala zai karbi sadaka ta bawa mai imani na nema na halak zai girma wannan sadaka ta dabino daya ta koma girman dutse girma da girma uhud kuma diba abu ɗan kaɗan amma halak amma ka ba da girman duk yawan dukiya ka ba da miliyoyika ka gina masallaci da makarantu da haram Allah da karba akwai masu turumfe zai je ya ci kudin mutane ya yi damwara wace ta gina makarantu da masallataya wallahi baka san kuma ya Allah wata ruwa ina ga cikin tarki da kata wanda ya sadaka ma da dukiya ta haram sakamakon zini za a bashi balaga ba sai ma zini Allah da bashi sadaka da haram faruwan Allah haram Allah bai cikin ta ba Allah ka ba ba kama wani turamfanka ka ci haram ka taka dukiya ta haram wacce ka yi ta makarantu da masallataya Allah shi bai karba Allah bai karbar aiki da aka yi na haram sai ma ka ce ya duk jahiliyar ƙwarishawa sun yi musulmi da yawa haɗa hankali jahilcin ƙwarishawa sun san da Allah bai karba haram lokacin da ka'aba ta lalace ɗakin Allah ne sun san da girman ɗakin Allah amma aka ce to yanzu mun gina ɗakin Allah haram kowa ya ka halake shi ku ba ta akai kowa ya je tsakanin shi da Allah ya kawo abin da ya mallaka amma na halak banda haram banda cuwa-cuwa banda cuwa-cuwa kuma suna son ɗakin Allah za su gyara shi amma an ce kowa ya ka halak ka ji jahilin su amma ko iya tsoron ya huta haram ya sa ɗakin Allah wannan ya kawo abin da aka hada halakin ta kaɗan halakin ta kaɗan bata igi ka'aba da aka gama yan kudin bisa iya gama usulun kenan usulun kenan da aka raba ka'aba ma aka rage gina fadinta wuce da ana ana ke wani wuri ana shiga na huta wannan wurin asalin ka'aba asalin ta nan ne kudin da aka tara ne bai iya mai da ginin yadda Ibrahim gina ta kenan su ma suna tsoron sawa aikin Allah haram amma da mutum yana sallah ya je haji ya dawo ya je ina ya dawo kullun ya umara amma zai kudin jama'a ne ya san sai haramu ne wai gina makarantu da da masallatai wai wa Allah wa Allah ya bar shi wannan gaskiya wannan rudu ne na shedani Allah bai karbar abin da yake na haramu ne ka mai da matalakawa kawon sukur ba su kun talaka kuma ka zo ka musu masallaci da kawon ba su ka musu ba bai Allah bai karba kenan muna magana anan Allah yake magana kan cewa ka gaya musu la yastawi al-khabith wa tayyib da haram da halak ba sa daidaita walau a'jaba kasat al-khabith koda ita yawan haramcin ta burji kashirme ne fattaqullaha ya ulul albab la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ya ku masu hankali mai hankali ke sanin muhimmancin halak eh ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah idan ku nisanci abin da Allah ya haramta eh ku dogara ku dangana da halak ko muka dankinta ku ji tsoron Allah ya ku masu hankali la'allakum tuflihun dan ku samu rabo gobe kiyama dan halak ita zaka ci ka samu lada na neman ta ma da kai eh annabi ma an tambaya me wani abinci ne ya zama kowanne ɗaya ya ce abin da kai ka nema da hannunka halak ka yi nema shi ne komi daɗi a baka lada wajen nema ka sa ka samu lada don Allah ka yi amma haram ka ci a nan iya cewa kullum namun na matabi haram fana a walabi kullum namun na matabi so ta tarwaya duk naman da ya tsoro da haram to wata ce makomar shi kenan duk kibar da aka yi da haram duk taiba da aka yi da haram to wata ce makomanta eh ka yi kiba ka zama ƙato wai kana haram da kwanya da komi ya ga shi wace da cigaban kun ya zama kato katon ciki eh a sa mota daga mudubi ba ganin shi ma ya wuce to wannan gaskiya magana kai rude ka ba kaka damu da yawan haram ka dan halak ka cika samu lada kai sai ka samu lada wallahi dan ka dan kai sadaka Allah baka lada ana bada ilmi ba da ilmin ka sai mu dade ta wani ta harama ta wani ilmin ka ba da ta kaka shayi mai kata dan Allah ilmin ka Allah amsa eh wannan shi ne Allah ce kenan ku ji tsoron Allah ya kuma ta hankali la'allakum tuflihun don ku samu rabo kenan nan sharadin samun rabo ji tsoron Allah Allah samu cikin mai tsoron shi ku ji tsoron Allah ya kuma ta hankali don ku samu rabo a wajen Allah gobe kiyama muna fatar Allah subhanahu wataala ya samu masu rabauta gobe kiyama Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته